بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka jama'a assalamu alaikum godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kawo mu wannan lokaci da aka kammala tafsirin alkur'ani mai girma ta Abdullah Usman gadan kaya muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi bisa karantar da mu da kai a kamar yadda jiya muka karanta tambaya ta zama bashi ce malam kuma yace a dakata sai yau insha Allah zai amsa ta to insha Allah yanzu za mu sake karanta ta domin samun amsa daga malam Allah ya saka da alkhairi kamar yadda yar uwa ta rubuto cewa malam mijinta ne ya sake ta ko miji ne ya saki matarsa alhali tana cikin haila shine take tambayar cewa idan ta tashi irga kwanakin idda za ta fara ne daga wannan haila da take ciki ko kuma sai ta bari ta gama ta fara wata sabuwar haila wannan ita ce tambayar ta take so malam a warware mata wannan matsala Allah ya taimake ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maganar da babu sabani akai fatawar da babu sabani akai shine ta bari sai ta sake sabon wani jini sai ta irga shi shine da farko wani jini sabo in ta yi shi shine na farko sai na biyu sai na uku amma wasu sun ce tun da dai bata gama al'adar ba ya sake ta tana cikin al'ada ya sake ta to tana gama wannan al'ada za ta lissafa ta yi ɗaya sai kuma ta ƙara wani ta yi biyu sai kuma ta ƙara wani ta yi uku kenan a maganganun guda biyu idan mun ɗauki wancan ra'ayin na farko wannan jinin na farko baya cikin lissafi na biyu da na uku da na hudu ne zai zo shine wallahu ta'ala alam ba kuma ana halatta yin sakin mace ne tana al'ada yan uwa su sani cewa sakin mace tana jinin al'ada talaqul bid'i ne bid'a ba a so a sake mace tana al'ada an fi son sakin mace ta gama al'ada kuma namiji bai kusance ta ba to sai a sake ta wannan shine daidai amma mutum ya sake matarsa tana al'ada wannan ba a so abdullahi dan umar ya taba sake matarsa tana al'ada sayyidina umar baban sai ji labari ya kai kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wannan yaron ya sake matarsa tana al'ada manzo Allah yace murhu fa yuraji'aha ka umarce shi ka ce masa ya mayar da ita idan ta yi jini ta yi tsarki sai ya sake ta tsarkin da bai shafe ta ba da haka mazajen yanzu saki ma na sunna wasu ba su iya shi ba saki yanda ake sakin mace ma sai dai zuciyar sakin kawai amma ba a iya sakin ba ya kamata in mutum zai saki ya tambayi malamai yaushe ne ake sake mace ana sake mace ne idan an tabbatar ta yi jini ta gama kuma ba a sadu da ita ba don babu ba a da shakkar ko tana da juna biyu ko ba ta da juna biyu ina fata ana fahimta don kada zuwa a samu rikicin na tafi na batta da juna biyu ko babu juna biyu ya kamata a kiyaye wallahu alam
Allah ya saka alkhairi sai a tambayar ta biyu malam take cewa miji ne ya saki iyalinsa sai dabda ta kusan gama idda sai ya ce ya mai da ita bayan ya mai da ita kafin ta tare kuma suka sake samun wani saɓani ya sake ta to tambayar anan shi ne malam tambayar anan ita ce shin za ta ci gaba da irga waɗannan ƙarashin kwanakin idda ne ko kuma wata sabuwar idda za ta irga
na farko dai idan mutum ya sake matarsa saki na kome mana sakin da za a iya dawo da auren kafin ta gama idda ko dai jini uku ko wata uku idan ba ta jini yana da dama ya ce ya dawo da ita in yi ra'ayi da baki ko kuma in a gidansa take kawai ya tare a ɗakinta ya kusance ta to ta dawo ko bai buɗe baki ya ce ya sadu da ita ba ya dawo da ita ba ta koma automatically wani an samu wata matsala ina so ku sani saboda mutane ba sa tsoron Allah wani mutum ya sake matarsa da ya sake matarsa bai fama yadda ita ba sai ya je gidansu kamar zance kawai sai yake banta da ita sai sadu da ita sai ta kira shi ta ce ita fa ta ji an ce idan miji ya saki mace ya sadu da ita ta dawo sai ce a shi bai dawo da ita ba sai ta ce to ya kenan sai ce shi ne bai dawo da ita ba shi ne sai ta tambaya sai muka ce mata aikin dawo ai ai idan miji ya sake mata inda ya kusance ta ko bai ce ya dawo da ita ba ai ta dawo wannan saduwar da ya da ita to ai ya sadu da ita ne saboda matarsa ne in ku haka ne kin yadda bai dawo da ke ba shi ma kuma ya yadda baki dawo da shi ba to yayi zina da ke ne kina sani kin bashi dama yayi zina da ke kin zama karo kenan da haka sai ku zaɓi hukunci guda ɗaya da ya fi muku sauki ɗaya kenan to sai ya ce ya dawo da ita idan mutum ya ce ya dawo da ita to a ƙa'ida a shari'a to ta dawo kamar ya ta dawo kenan ta zama matarsa wannan ko ya sadu da ita ko bai sadu da ita ko ta tare ko ba tare ba kawai sunanta me matarsa kawai to tunda tana matarsa ne sai kuma suka daɗa yin rikici kafin ta dawo gidansa sai kuma ya daɗa ƙara mata wani saki to da ya sake ta yanzu ai an gama da wancan sakin tunda ya ce ya dawo da ita yanzu yaushe za ta fara lissafi daga ranar da ya ce ya sake ta karo na biyu ɗin nan to daga ranar ne za ta fara lissafin iddata a wannan saki na biyu da ya ce ya mata to ni kuma na ba da shawara irin waɗannan mazaje masu saurin saki bai kamata ma a rinka bari suna mai da matan ba ko da sun mayar a tafi wajen alƙali a ladabtar da shi akwai mazajen da suke mugaye ne azzalumai ba son matar yake ba amma nan ya azabtar da ita sai ta kusa gama idda kawai sai ya buga waya ya ce na fadawa da ke ta yi kuka ta zubar da hawaye ai na dawo da ke to a nan gurin mace tana iya tafiya gurin alkali don auren ai ba dole ba ne tunda azzalimi ne ta ce yana dukanta babu abinci ga uban duka ga zagin iyaye ga cin mutunci to irin wannan auren mai amfanin shi ba da wani amfani to kuma ya ce ya dawo da ita su kuma iyayen zamani ai sai yake haƙuri al'amarin kaza kaza kaza ta yi haƙuri da duka ta yi haƙuri da yunwa ta yi haƙuri da cin mutuncin iyaye ta yi haƙuri da kaza kuma iyayen ba kwa yi wa kanku adalci kun mai da 'ya'yanku kamar neman kai kuke da su yaya za ka ɗauki ɗiyarka ka ba wa mutum ya zo ya rufe ta a ɗaki yana mata shegen duka kamar yadda ake dukan jaki ya zage ta ya zagi iyayen ta ci mutuncin ta ya tozarta ta kuma daga baya in ta zo saboda albarka irin taku ta iyaye da haƙuri da dattinantaka sai a ce ta aje a yi haƙuri ya kamata a kira shi a ladabtar da shi a nuna masa ba daidai ba yanzu wani kes da aka kawo mini mijin fa da duka fa sanda ya ɗauka irin gora ɗin nan ya zabga wa matan nan sai da ya karya mata ƙafa kuma baiwar Allah da yake mace ce mai haƙuri da aka zo ana magana wai sai ce wai gurɗewa ta yi ka duba jaraba mana ba fa gurɗewa ta yi ba so duka ya mata sai dai karya kafa kuma aka gane aka ce a yi haƙuri ya kamata a gyara wannan maganan a yi haƙuri a yi haƙurin na a gyara Allah ya mamu ikon gyarawa da haka idan miji yana zalunci idan miji yana cuta ya saki mace kuma aka ga ya sake dawo da ita ba wai ya gyara halinsa ko ya gyara ɗabi'arsa ba a tafi wajen alƙali a yi wa alƙali bayani cewa wannan mutumin azzalimi ne ya kamata ka kashe auren nan ya kamata ka ɗau mataki a kansa wallahi mala akwai namijin da in ya saki mace bai kamata a bari ya mai da ita ba in ana ba ku labarin bala'in da ke cikin rayuwar da wasu matan suke labarin bai da daɗi ba shi da daɗi to amma Allah dai sauƙi Allah sauƙi mu je malam
na'am mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin yace malam suna da wani dan uwa ne da ya himmatu wajen tafiya neman kuɗi abin da ya shafi haƙar zinari to amma cikin bayanan da suka yi masa sun ce wannan sana'a ce da take da hatsari domin shiga ake ƙarƙashin ƙasa ana tono mafi yawanci ma ƙasa tana rubtawa har ma mutum ya kai ga ya rasa rayuwarsa to sun masa wannan bayani bai dai gamsu ba to damuwarsu anan shine malam idan har ya tafi akan haka kuma ya je ƙasa ta rubta a kan shi idan har ya mutu me matsayinsa wannan shine tambayar tasu
ya mutu yana matsayin musulmi mana wanda ya mutu yana kan sana'arsa asali ya je neman arzikinsa ne ko ya je neman halal ɗinsa ne kawai abin da za a ce sana'ar tana da haɗari ya yi takatsantsan dukkan aikin ko duk tonin zinarin da yake ganin zai iya yiwa ya halaka a ciki to ya janye ya rinka dai taka tsantsan ai ba za a ce ba zai yi ba tunda da manuwali ana yi ana yi ai surviving ana yi kuma a mutu ko to sai ya tafi ya ga cewa neman arziki ne tunda harkar dinari kaga babban harka ce sai ya tafi ai ba ya tafi dan ya kashe kansa bane ba mai hankalin da zai shiga yana sane ya mutu sai dai kawai kwaɗayin duniyan ya sa yana tsammanin ba zai mutu ba kuma ya mutu to mu za mu kyautata masa zato bai shiga da niyyar ya kashe kansa ba da haka sunansa musulmi kuma ya mutu akan hanyar neman sana'arsa Allah ne ya san ya zai da shi abu na biyu ba ga direba mai tuka mota ba yanzu tuka mota trailer ko J5 ko ma wace mota babu hadari a ciki ba a faduwa a mutu direbobi nawa motocin suka kashe su to sai mutum ya zo ya sayo mota ko aka sai masa mota zai yi sana'ar tuki sai iyaye suka haɗu suka ce ko ƴan uwa suka haɗu wannan sana'ar taka akwai haɗari ana yin haɗari a fada gada ana yin haɗari a fada rami ana iya mutuwa mota tana ƙoniya tana kaza karkai sai ya tafi sai ya je yana tukin sa sai ya faɗi ya mutu to me matsayin sa musulmi ne ya mutu yana sana'arsa ina fatan kuna fahimta Allah gane da
to Allah ya saka da alkhairi saboda lokaci malam waɗannan takaddi kuma na neman addu'o'i ne akwai yan uwa da suka rubuto suka ce muna neman malam da sauran al'umma musulmi da su taimaka mana da addu'a sakamakon sace dan uwansu da aka yi a daren jiya ma'ana an yi kidnapping din shi a daren jiya bayan da daren jiya na'am muna fatan Allah ta'ala ya bayyana shi cikin sauki kuma ya bashi kariya shine Alhaji Shehu Jauro Bose. akwai yar uwa da ta turo kuɗi naira ɗari biyar tana roƙon a taimake ta da addu'a saboda fama take da wata jinya Allah ta'ala ya bata lafiya akwai ɗan uwa da ya turo shi ma malam da al'umma a taya shi da addu'a saboda wai an sace masa waya mai matuƙar tsada Allah ya sa ya gane ta wannan kuma wata sanarwa ce ita kuma ana gayyatar al'umma zuwa sallar jana'iza gobe idan Allah ya kai mu mahaifiyar mahaifiyar Hamza Ibrahim, komanda na Hunters Aqua Division. Allah ya mata rasuwa za a yi jana'izar ta gobe karfe goma a kofar lami ɗan ako muna fata Allah ta'ala ya jikanta ya yafe mata. Da akwai sauran jana'iza ma guda biyu ne, don haka muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa duk wanda suka rasu, mu kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum warahmatullah.
to muna addu'a ga bawan Allah nan da aka ce an yi kidnapping an sace shi Allah bayyana shi. amma yawanci ya kamata ku gane wannan kidnapping din da ake ba irin wancan na dadin bane na mutanen daji da bindiga da waye yan iskan gari ne kawai suke shiryawa su sa fuskar su bula su je bayan gidan mutum su kame shi su koye shi kawai a ce an sace shi ku ƙara bincike sosai ku ci gaba da addu'a kuma muna kira ga gwamnati duk wanda aka kama shi yana irin sace mutanen nan a cikin gari aka kama shi ko informa ne mai ba da labari to ya kamata a masa hukuncin da ba zai yi sha'awar da zai sake koma wannan sana'a ba ko mutanen gari su yi masa hukuncin da nan gaba ba zai sake dawa ya ci gaba da wannan aikin ba akwai renin hankali da renin wayo a ciki Allah ya tona asirinsu Allah ubangiji ya mana maganinsu akwai mace-mace da aka yi ta yi a wannan gari tun bara da muka gama tafsiri zuwa bana a da yawa mutane an ya musu rasuwa maza da mata ina amfani da sunan wannan majalisi na tafsirin alkur'ani a wannan gari mai albarka ina mika taziya ga iyaye ga 'yan uwa da abokanai da mutanen gari gaba ɗaya ina mana taziyar mutuwar waɗannan bayan Allah gaba ɗaya ina musu addu'a ta musamman da bakin ku Allah ya sa dukansu 'yan aljanna ne na farko alhaji Adamu na Cilo bayan sakatariya Allah ya ji kansa da rahama alhaji Ahmadu Musa majidadin Akko shi ma Allah ya ji kansa da rahama Allah ya yafe masa akwai alhaji Baba Dija a tashan Magariya shi ma ya rasu Allah ya ji kansa da rahama akwai alhaji Ibrahim Bello Baffa Ibrahim Eskimo kenan Ubangiji tabaraka ta'ala Allah ya yafe masa da kwanan ne ya rasu unguwan Jalige kenan wanda ɗansa alarama Muhammad Kabir muna tare da shi a nan ina cikin limamanmu ko malamai masu karantarwa. Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa shi bafa Ibrahim Allah ya sa ya samu dace kwarai ya samu yabo kwarai da gaske dukan su ma mutanen kirki ne alhamdulillah amma ko ɗansa da ya bari wannan yaron Muhammad Kabir din nan ina son shaida muku wallahi yaron nan wallahi kafin ku samu mai ƙur'ani da ya haddace ƙur'ani ya san ƙur'ani irin wannan yaron za ku daɗe ba ku samu ba a garin nan ko a ƙasar nan yaro ne da Allah ya bashi ƙur'ani na gaske makaranci sosai to ko wannan sadaka jariya da Allah ya sa wannan bawan Allah ya tafi ya bar ɗansa ai yayi ƙoƙari Allah ubangiji ya gafarta masa akwai Alai Tahiru baban wanka shi ma a tashan magariya shi ma ya rasu Allah ya ji kanta rahama akwai malam awwal awo unguwar sarkin noma shi ma Allah masa rahama Allah gafarta masa malam Musa Bororo unguwar kwata shi ma ya rasu Allah masa rahama akwai baballiya sarkin Hausawa unguwar Karofi shi ma Allah masa rahama akwai Alhaji Adamu Baba Audi ciyaman a Fitiyanul Islam kenan tashan magariya shi ma muna masa addu'a Allah gafarta masa muna addu'a wa iyayensa da ƴan uwa gaba ɗaya Alhaji Bello Lamba, Digacin Lamba, shi ma ya rasu Allah ya ji kansa. Alhaji Audu Mahauci, unguwar Mega Quarters, shi ma yau din nan Allah ya masa rasuwa, Allah, Allah ya gafarta masa. Shi ma ɗansa muna tare da shi a nan yana cikin makaranta Alƙurani ko masu mana limanci da kiran sallah a nan masallaci. Bara ma ya zo nan gurin mun gaisa da shi, Allah masa rahama. Akwai Malam Ahmadu Mai Gishiri, unguwar Tsamiya, Allah ya ji kansa rahama. Akwai Baffa Chadi, tashan magariya Allah ya masa rahama malam abdullahi bombi siniya wato masinjan akwa lga shine yana a bayan sakatariya shi ma Allah ya masa rahama malam babai kolo shi ma bayan gidan sarki ya rasu Allah ya masa rahama alhaji audu direban pdp jauro musa shi ma ya rasu Allah ya masa rahama malam babban sho jauro musa shi ma ya rasu Allah ya masa rahama malam garba a orbiko custom shi ma shekaran jiya Allah ya masa rasuwa Allah ubangiji ya gafarta masa akwai bafa umaru a nan unguwar akwayal gidan baba anke kenan bafan su isubu bafan su su mamman su bafosin da ake fada can dai unguwar unguwar akwayal Allah ya ji kansa rahama shi ma bara na ji gida na gaishe shi akwai wata tsohuwa da tijiwa ana ce da ita yawuro ita wannan yawuro abokiya ce sa'ar mahaifiyata ce ina tunowa muna ƙananan yara muna zuwa gidanta mu je in ta soya ƙarago mu je mu karɓo ƙarago mu ci muna son ƙarago lokacin muna yara wallahi tsohuwa ce mai kyautar ƙarago ƙwarai da gaske da haka duk shekara idan na zo sai na je na gaishe ta tuno wannan ƙaragon da take ba mu Allah ya yi mata kyauta Allah ya mata rahama Allah ya mata rahama Allah ya fi mata ita ma ta rasu baran can mun je mun gaishe ta tace to malam ko in ka dawo zaka same ni a unguwar akwai can wajen makaranta kenan akwai ɗanta Ibrahim Sitas shi ma ya rasu akwai Hajiya Uwani kan bariki ita ma ta rasu akwai Baba Ahmed Tugga Tambe shi ma ya rasu Malam Garba unguwar Waja shi ma ya rasu suna nan da yawa dai nace ba mu da yadda za mu yi ambace waɗannan bayan Allah a garin da suka rasu amma tun da wannan majalisi namu yana tare da 'ya'yansu da 'yan uwansu da dangi da saura da yawa to sai dai mu ta yi mu ta faɗa ga baki ɗaya a bara ma in za ku iya tunawa muna gama tafsirin nan Allah ya rasuwa wa baban alarama Alhaji Sa'idu mai yaƙi kenan baban alarama baba lawan kenan shi ma yanzu idan watan shawwal ta zo ya shekara guda kenan dukkan su gaba ɗaya muna musu addu'a Allah ya ci kansu Allah ya sa aljanna makomarsu mu ma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani da sunan wannan majalisi muna musu addu'a Allah ya sa yin aljanna da sunan wannan majalisi muna muku ta'aziyya ga baki ɗaya kowa da kowa Allah ya sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh